daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan sura mai albarka suratul ra'ad kafin mu ci gaba da karatu jiya mun sanar da abinda muka samu na asusunmu na taimakon mabukata da kuma marayu kuma sannan muka sanar da cewa yanzu muna da bukatar abin da ya rage domin ƙara taimakawa wannan domin baya yankewa kuma baya iya wadata sai dai kawai iya abin da aka samu a yi sannan kuma dangane da ciyarwa na lokacin buɗe baki da kuma na sahur ga masu itikafi to mun samu wata gudumawa daga wani bawan allah da ya ce karin faɗi sunansa mazaunin amerika da ya turo da gudumawa dangane da ciyarwa ya ba da naira dubu ɗari biyar don haka za mu sashi wannan a wato lissafin ciyarwar da za mu yi na lokacin itikafi wa masu itikafi za mu ciyar da mutum ɗari daidai wanda za su yi itikafi maza da mata maza 60 mata 40 kuma za a ba su abun buɗe baki da kuma abun sahur insha Allah sai zama bukatunsu duka an ɗauke kuma wadda za ta yi mana aikin hata riga ta turo da bajet ɗin naira dubu ɗari bakwai ne don haka wannan dubu ɗari biyar da ya turo kawai za mu cika ɗari biyu a ciki sai mu ƙara sai mu biya to amma dangane da ciyarwa na masu buɗe baki har yanzu gaskiya baya isar su in an samu waɗanda za su ƙara taimakawa kofa a buɗe take Allah ya saka da alkhairi mu je karatu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد استهزئ برسل من قبل حقيقة للي أني إسجلي ومنزني قبانك فأمليت للذين كفروا نيكما سنجنكر تاوى وطن دسوك كافرتا ثم أخذتهم سنند قبائنا كاماسو فكيف كان إقاب يا يا kamuna da ukubata ta kasance akan irin waɗannan Allah maɗaukakin sarki yana rarrashin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam dangane da maganganun banza da soki burutsu da yake ji daga wurin kafirai ta yadda za su rinka sukar manufofinsa na addini suna cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbi ta yaya Allah bai saukar masa da wata mu'jiza ba daga wurin ubangijinsa suna faɗar maganganu na neman ta'annaci da neman da neman kurewa to shine Allah ce wannan abin da suke maka isgili suke maka suna gani kamar idan sun yi haka zai sa kai kasa a gwiwa kar kai kasa a gwiwa ba wa kai aka fara ba laqad tabbas haqiqa istuhzi'a bi rusulin min qabli waɗanda suka gabace ka manzanni su ma an yi masu haka to haka wannan abin da kaje an gaya maka ba kai ne farau ba an yi wa annabi nuhu alaihi salam irin haka mutanensa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sahihu min duk lokacin da mutane suka wuce ta inda yake sai su rika masa izgili musamman lokacin da ya fara aikin sassakar jirgin ruwa da Allah ya umarce shi sannan tun farko farkon wa'azin sama a haka ya fara yayi wa'azi ya ce da mutane inni lak inni lak inni rasulun amin ni manzon Allah ne amintacce فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما دراك إلا بشرا مثلنا تيا ذا أي متوم دقا تشكمو كوي تاشي تشي منزون الله ها كوي وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي kuma mun lura da cewa waɗanda suke bin ka galibi wawayen cikinmu ne wanda ba su waye ɗin nan ba ne ƙasƙantattun cikinmu ne badiyar ra'ayi masu ra'ayin mazan jiya ƙauyawa su ne za suke bin ka ga suna ai su ne muminan ustazu kana ganin su wani iri a wannan wa ma nara lakum alaina min fadl ban bako kuna da wata haduwa ba ku ba hadaddu bane bal nadullukum kadibin su suna auna matsayi a wurin Allah kamar matsayi a wurin dan adam kai dan adam mutum mai matsayi a wurinka shine wanda ya ci kwalliya wanda yake da kuɗi wanda yake da abubuwa wanda yake da waye falola ulqiya alaihi asawiratun min zahabi min zahabin aw jaa ma ahlul malaikatu muqtadini su in sun ga mutum yana da kayan alatu shine wannan ya haɗu Allah ko yace wannan ba shine haɗuwa ba haɗuwa tana daga cikin takawa a cikin zuciya to shine irin waɗannan izgili da suka karka gawa annabi nuhu alaihi salam haka suka gawa wanda suka biyo bayan annabi nuhu alaihi salam annabi hudu shi ma haka qalu ya hudu ma jitana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wannan magana ta ka ba za ta samu daina abin da muke ba fa wa ma nahnu laka bi mu'minin suka rika gaya masa maganganu a ƙarshe ma har suna ce masa wato wato mu muna gani ma allolinmu sun maka baki ne shi yasa kake wannan kake wannan sarbaɗin inda a ce allolinmu sun sa maka albarka da ba haka ba mutane annabi salihu su ma haka suka zo suka rika ce masa ya salihu kar kun tafi na marjuwan kalbar hada da dai kai mutumin kirki ne kafin ka zama annabin nan duk gaba ɗaya ka zo abubuwa sun su kurkuce maka da ana maka tsammanin alheri kuma ga alaman za ka yi albarka كنت فينا مرجوا قبل هذا قبل نبوتك كنت من الرجال المرجوين da ana baka tsammani zaka zama wani abu amma duk ka kashe kanka baka da future ka san haka dan duniya zai ce mutum wani musa ba su da future sannan kuma annabi shu'aibu alaihi salam shi ma zo wa mutanen suka ce ya shu'aibu a salatuka ta amuruka an na turuka ma ya abudu aba'una yanzu yan wannan salloli da kake ne yake sa kake tsammani zamu daina abin da muke yi aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ko mu ya abin da muke so da kuɗin mu innaka la antal halimur rashid ka bi mutanen kirki dole izgili ne ai qalu ya shu'aib ma nafqahu kaseeran mimma taqul duk wani da kake mu mu gane komai ba yau wa inna la naraka fina da'ifa ba abin da muke gani a wurin ka sai rauni da abin da kake faɗa wani abu ne da yanzu ka ɗan yi sama mun yi ƙasa amma kullum ci gaban muke yi kana komawa baya walau la rahtuka la rajamnak da ba don kana da dangi ba da mun jajjefe kama ba ko da an kare da kai maganin amma anta alaina bi aziz baka da wata ɗaukaka mana shiru haka suka yi ta yi kowane annabi ya zo shine Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma yuqalu laka illa ma kad qila lil rusuli min qablika duk abin da kaji an ga maka an taba gaya wa na bayanka annabi Musa alaihi salam haka shi ma yazo yayi ta fama Fir'auna yazo bayan annabi Musa ya gama wa'azi ya tara jama'a yace ya mutane na alaysa li mulku misr shin ba ku ganin mulkin misra a hannuna yake inda wannan shi wani babba ne me yasa Allah bai bashi mulki bai bani inda Allah yana yin sa ba ka bane wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ba ku gani yanda kogin nilu da koguna duk suke tafiya da kashina ni ne mai gudanar da kami afala tubsirun ku ba ku gani ne am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin da ni da wannan mulakantaccen wa yafi haduwa am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin annabi Musa fa mahin yace masa wulakantaccen mutum wala yakadu bin mai ina ba iya magana ma kullum yazo magana magana baki baya fita ni kuma ta kota ina na haɗu falola ulki alaihi aswiratun min zahabin aw jaa ma'ahu almalaikatu muqtarinin shine Allah ce fastakhaffa qaumahu sai ya wofantar da kwakwalen mutanen sa fa ata'u su kuma wawaye sai suka bi shi to irin waɗannan manganun banzan irin su ne aka rika gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake rarashin sa da cewa abinda aka yi wa annabawa a bai musu tabo ba kai ma ba zai maka tabo ba an gama faɗa magana ta ƙare su sun mutu amma maganar ba ta mutu ba a wurin Allah tana nan za a sake ta da ita duk waɗanda suka cutar da annabawa za su tashi a gaban Allah kuma za su ga yadda Allah zai yi da waɗanda suka wulaƙanta jakadunsa Allah ya aiko mutum ya ce ga ɗan aike na ku bi shi kai kuma ka wulakanta shi wa ka wulakanta wanda ya aiko shi ka wulakanta shi yasa Allah ya ce idan aka da Allah ya ce fa akhastuhum sai ni na kama su saboda ƙaryata su da wulakanta su da iskilin da aka musu ba wasu aka yi ba wani aka yi fa kaifa kana iqab yaya kake tsammani uquba ta ta kasance wannan ayar tana koyar da mu cewa istihza'i da annabawa kafirci shi yasa Allah ce wala qadis tuhzi'a bi rusul sai ce kuma fa akhadtu allazina fa amma fa amlaytu lil ladina kafaru ashe kafirci ne iskili wa annabawa kowanne annabi daga cikin annabawa fa ba kowanne ba ba kawai annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam da zaka ga kana tarihi sai ka fado ne annabi sai ka izgili da shi ka wulakanta shi a masa dariya domin ma'anar izgili shine al-istighfaf wal istihqar wal istinqas ka wulakanta ka kaskantar da mutum to in kai wa wani annabi aka masa dariya kai ridiculin dinsa shikenan ka kafirce fa amlaitu lil ladina kafaru ya nuna mana yadda Allah yake da hakuri akan laifi Allah baya da garaje idan ya tashi hisabi ne wallahu sari'ul hisab a lokaci ɗaya zai yi amma don kai laifi to Allah ba zai garajen kana yi sai ya kama ka ba walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba da a ce daga an yi laifi sai Allah ya kama mutane ai da duk duniya ba ko daya amma Allah yana nuna mana duk mai laifi a yi masa haƙuri ta yi ya tuba ta yi ya gyaru ta yi ya shiryu idan ma ba zai shiryu ba kama shi za a yi to a bar shi ya ci laifin da yawa ta yadda an kama shi ba za a kwace shi ba in an kama shi shi da kansa zai ji cewa ya cancanci a kama shi amma in yayi daya biyu zai zo ya ce rabbana laula arsalta ilana rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nafza to amma sai Allah ya bar su sai sun yi shine fa amlaitu lil ladina kafaru thumma akhadtuhum an fahimta ko wannan yana karantar da mu cewa mu yi koyi da yadda Allah yake da haƙuri daga cikin sunayen Allah as-sabur annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ahada asbaru ala adha yasma'uhu min Allah ba wanda yake da haƙuri akan a cutar da shi kuma ya haƙura kamar Allah Allah ya ba su abinci ya ba su abin sha ya ba su lafiya ya ba su rai amma duk da haka suna zaginsa suna ce yana da ɗa amma ya haƙura kuma ba abin da yake da muni ka faɗa a gaban Allah kamar ka ce kana da ɗa ya ce bana da shi kai kuma kana ce kana da shi kana jayayya da shi ya ce bana da ɗa ka ce ina da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ya fi cutarwa ga Allah sama da komi kuma Allah madaukakin sarki ya ce ya fi cutar da halittu don sama idan aka ce Allah yana da ɗa tana kamar za ta rushe ta faɗo a ƙasa ƙasa tana kamar za ta daddatse ta tsatsage duwatsu suna kamar za su rubto a ƙasa an da aulin rahmani walada duk lokacin da aka ce Allah yana da ɗa wa ma yin bagilin rahmani an yi tashi da walada kama Allah yana da haƙuri ana yin wannan amma yana haƙuri yana barin su kuma yau su ci gobe ma su ci kuma yau sun faɗa gobe ma zai sake ba su abinci zai sake ba su lafiya zai ba su kuɗi kuɗin su ma ya fi naka yawa wannan haƙurin Allah ke idan mutum yana da haƙƙi da ya cancanta a wurinka laifinsa baya hana shi ka bashi su bayin Allah ne sun cancanci arzikin Allah Allah kuma ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha Allah yayi alkawari cewa zai bada abinci da arziki wa kowa regardless of ya bi shi ko bai bi shi ba to wannan tunda alkawari ne da ya dora wa kansa rahamaniyarsa ta hada kowa to shi yasa Allah yake ba su sawa'un sun bi shi ko ba su bi shi ba wannan yana nuna kai ma idan akwai su a ƙarƙashinka suna da haƙƙi ka ba su haƙƙinsu ko sun maka ko ba su maka ba idan kana gwamnati akwai waɗansu sun yi ka ko ba su yi ka ba suna adawa da kai ko su tun da dai haƙƙi ne na gwamnati har da su a ciki ka ba su ba a riƙewa a ce wannan sun yi adawa ba za a musu titi ba ba za a ba su abinci ba ba za a ba su palliative ba ba su su ɗanɗana kuɗa wane a wulaƙanta shi ba a haka sunnar Allah bata koya mana wannan ba kuna fahimta ko kuma tsari na jagoranci da shugabanci yana so mutum ya zama yana da zuciya mai faɗi ta yadda zai iya ɗaukan kowa ma ya yi containing ɗinsa duk tsiyarka da hayaniyarka ba zai hana kuma a hana ka haƙƙi ba in dai haƙƙi ne falala shine sai a hana ka shi yasa Allah zai hana kafirai falala amma zai ba su adalci abinda duk suka cancanta zai ba su amma falala sai ba wa muminai ina fata ana fahimta da kyau sun ma'afattuhum sannan daga baya na kama su wannan kuma yana nuna in mutum yana laifi ka hana yana laifi ka ja kunne yana laifi ka yi gargaɗi yana laifi ka ce ya bari ya ƙiya bari to in ka kama shi baka yi la sun ma'afattuhum duk wanda ya cancanta a kama shi kar a bar shi kuma ya ta yin laifi har kuma sai a ɗauka cewa kamar ko babu hukuma kamar babu ƙarfi kamar babu doka da oda wanda zai iya sa waɗansu ma su koya ko har wasu sun fara koyon to sai a kama shi saboda a ɗanɗana masa kuɗa shi ne fa'amlaitu lillazi da kafaru sun ma'akaktuhun sun ma yana nufi sai daga baya can an yi ta ɗaga masa ƙafa an yi ta bashi dama ya gyara ko zai tuba ana fahimta da kyau sun ma'akaktuhun sannan daga baya sai a kama su to amma in aka kama mutum kuma to a yi masa abin da ya dace da shi yadda zai ji cewa lallai akwai doka da oda shi ne fa kai fa kana iqab ya kake tsammani ukuba ta ta kasance da na kama su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah la yumli lidh-dhalim Allah yana jan Allah madaukin sarki yana jan lokaci wa azzalimi ya tayi ya tayi ya ta hadiyewa sai ya sai ya sha masa kai hatta idza akhadahu har akai lokacin da zai kama shi idan ya cafke shi kuma lam yuflitu ba zai taba iya ba zai taba iya sake shi ya kwabce ya kubce ba shine ma'anan wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladzina kafaru thumma akhadhtuhum fa kayfa kana iqab muje gaba
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد na'am
لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق afaman ya'lam afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق Allah maɗaukakin sarki ya ce, Afaman huwa ka'imun ala kulli nafsin bima kasabat yanzu za ka iya kwatanta wanda yake tsaye akan kowane rai da abinda ran ya aikata yana tsaye akan wannan ran wajen kula da bukatunsa da kiyaye shi da bashi abubuwa da rayuwarsa ba za ta iya yiwuwa ba sai da su kuma yana bin diddigi akan dukkan ayyukansa kuma yana da saikara da mulki da iko akan dukkan tasarrufinsa yanzu shin wannan daidai yake da wanda ba haka ba waje lillahi shuraka amma duk da haka su kafirai sai suka sanya wa Allah abokan tarayya ul Allah yace kace da su sammuhu ku sa musu suna ku rada musu suna ku ambaci sunan su muji am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard shi ko wai kuna ba wa Allah labari ne da abinda shi bai sani ba a cikin ƙasa an bi zahirin min alqawl ko kuma kuna magana ne da shaci faɗin magana dangane da Allah bal zuyina lil ladina kafaru makruhum wa suddu anis sabil Allah ya ce bari dai an kawata wa waɗanda suka kafirta ne makircin su na kafircin da kuma maganganunsu na kafirci wasu du'an sabil kuma aka katange su daga kan hanya madaidaiciya wa man yudlilillahu fama lahu min had duk kuma wanda Allah ya batar da shi to wannan baya da mai shiryar da shi Allah madaukakin sarki yace wa man yudlilillahu fama lahu min had duk wanda Allah ya batar da shi ba za ka taba ba zai taɓa samun mai shiryar da shi ba wannan aya ku nutsu wajen fahimtar yadda saƙonta abin da ke kunshi a ciki allah maɗaukakin sarki yana tabbatar da tauhidul uluhiyya ne kamar yadda muka yi a cikin wato ayoyi na baya wanda su ne ɗaya daga cikin abin da ginshiƙan wannan sura abin da take karantarwa allah yana tambaya ne mutane su nuna bambanci tsakanin shi da duk abin da mutane suke ɗauka a matsayin abin bauta kuma ko da ba su ce su abin bautan ba ne amma sun ba su wani matsayi na bauta kuma bayan allah ko kuma suka haɗa su da allah ɗin to shine Allah madaukakin sarki ke cewa afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat yanzu wanda yake tsaye akan kowane rai da abin da ran take aikatawa qa'im ala kulli nafs bima ana hafizun wa raqibun ala kulli nafs wato afaman huwa qa'im ma'anan qa'im anan shine al-hafizur raqib wato mai kiyayewa kuma mai ɗaukar nauyi mai ba da abubuwan bukata a ala kulli nafs ay ala kulli nafsin bin makhluqatihi akan kowane rai daga cikin halittunsa shi ne ya tsaya akan bukatunsu shi ya tsaya akan lafiyarsu shi ya tsaya akan abincinsu shi ya tsaya akan rayuwarsu shi ya tsaya akan numfashin da suke shaƙa da duk abubuwan da la taqumu hayatuhum illa biha fa huwa qa'imun 'alaiha wa 'ala ma la tasluhu illa bihi shine Allah ya tsaya akan kowane rai kuma ya tsaya akan abin da ran ba za ta rayu ba sai da shi shine ma'anan qa'im 'ala kulli nafs akwai wanda yake kula da kowane rai ne ba Allah ba akwai wanda yake ba wa kowane rai abin da ran ke bukata domin ya zama rai sannan in ya zama ran ya iya zawan zuwa banda Allah wannan Allah ne kadai bima kasabat da duk abin da take aikatawa bima na bima amilat duk aikin da kowanne rai yake yi Allah ne yake gudanar da rayuwar ran kuma shi yake gudanar da aikin da ran ma ke yi shine ma'anar wallahu khalaqakum wa ma ta'malu to wannan Allah yayi tambaya ne wannan hamzatul istifham din istifham ne wato inkari ta'ajjub yanzu wanda yake da wannan to jawabinsa shine bi ma'ana hal huwa ka gairihi shin zai zama kamar wanda shi baya yin haka ubangijin da ya tsaya akan rai da shi da wani wanda ba shi ba wane ne ya kamata a bashi cancantar allantaka da ubangidantaka ai Allah ne kadai shi ne ma'anar afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat mustahiqun li an yud'a wa yu'bada am ghayruhu wane ne yafi cancanta a bauta masa in ba shi ba kaga babu kenan amsar tambayar ita ce amsar shine Allah ya ce wa ja'alu lillahi wannan wawul din wawul hadiya ce bi ma'ana wa ma'a kulli ma zikira ja'alu lillahi shuraka duk da wannan abin da kake ji din abun mamaki shine su suna sanya wa Allah abokan tarayya Allah huwa qa'imun alaihim bima kasabu duk abin da suke yi Allah ne yake tsaye akan al'amarin su shine ma'anan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum shine ma'anan wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha shine ma'anan allahu samad ay alladhi tasmudu ilayhi al khalaiqu bi hawaijiha to wannan ubangijin da yake tsaye akan kowane rai sai zama ja'alu lillahi shuraka sun sanya masa abokan tarayya to shine Allah ya ce kul sammu kace da su ku sa musu suna mana ku gaya mun sunayen waɗanda suka cancanta ku daidaita su da Allah akwai in akwai su ku faɗi sunayensu muji wato yana nufi in hum illa mujarradul asma su kawai suna ne suna kuka sa musu haka ku faɗi sunan jiya su ce lata su ce uzza su ce to me lata eh yayi wani abu ne muka sassaka muka yi to in kuka je kuka fasa fa eh zai fashe in kuka rusa ba zai rushe in kuka kona ba zai kone iyakan su ba komai bane sai suna su din ba komai bane in ka cire shi ka sake wani shi ma zaka isa masa suna lata kuna fahimta shi yasa Allah ya ce in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum wannan ba komai bane sunan ne kadai amma shi gunkin ba komai bane banda suna zaka iya kwace masa sunan yau ka sa wannan ya tsufa sai ka cire ka kawo wani sabo shi ma ka sake sa masa sunan ashe sunan shine abun ba hakikanin abun bane shine ma nan kul sammuhum ku ga mana sun ga su muji am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard shin ko kuna bawa Allah labari ne am tukhbiruna Allah bima la yattali'u alaihi fil ard shin wai a kasan nan akwai abin da yake faruwa ne cewa akwai abokan tarayya kuma shi wanda suke tarayya da shi din shi bai san da su ba yanzu idan Allah yana da abokin tarayya wa ya kamata ya fara bada labari akwai abokan tarayyarsa shi ya kamata ya faɗa ku kuma kun ce yi kuma ya ce la sharika ni ban da abokin tarayya su kuma sun ce kai kana da shi wa ya kamata ya naɗa wa kansa abokin tarayya shi to tunda ya ce baya da shi shi ne ce am tunabbi'una hu bima la ya'lam yanzu kuna ba shi labari abin da bai sani bane am bi zahirin min alqawl ko ƙarya kuke yi kaga ɗayan biyu bi mana am bi dhannin min alqawl kamar da mujahid ya fassara shaci faɗi ne kawai kuke yi shi ne ma'anan in hiya illa asma sammai tumuha antum wala aba'u kuma an zala lahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja ba don haka ku kuka kirkiri kayan ku sai kuna dora musu sunaye bal wannan harful idrab Allah ya ce bari duk wannan bancin ba shi bane zuyi zuyyina lil ladina kafaru makruhum abinda yasa kaga haka shine kafirai ana kawata musu kafircin su ne suna jin daɗin kafircin nan shine ma'anan wato zuyina lillazina kafaru makruhum makruhum bi ma'ana kufruhum ko wa qawluhumul batil wannan maganganun na batanci da suke yi akan ubangiji su sanya masa abokin tarayya shedan ne ya riya musu shi shikenan kuma sai zauna musu a rai wasu du'ani sabil kuma an yi nesa da su daga tafarki madaidaici an tare su ba sa iya isowa daidai akwai kira'ar wasuddu anis sabil akwai kira'ar wasaddu anis sabil zuyyina lil ladina kafaru makruhum bima na zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wasaddu anis sabil su kuma falamma zayyana lahum fahum saddu an-nasa anis sabil in kuma ya zama zuyyina lahum ash-shaytanu a'malahum wasuddu bima na zuyyina wasuddu lahum wasuddu sai zama duka shine yayi musu shi ya kawata musu kuma ya hana su hawa kan hanya su kuma sai suka bi shi Allah ko ya ce kar a bi shi alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan kuma Allah dama ya ce wala kad adalla minkum jibillan kathira shaytan ya batar da mutane da yawa daga cikin wasuddu anis sabil wa man yudlil Allah fama lahu min had duk wanda Allah ya batar da shi ba za ka taba sama masa mai shirya ba wannan aya fa'idojin da ke cikinta ya hada da Allah maɗaukakin sarki yana da wata hikima ta tunda kana da hankali Allah kuma yana magana da kai da hankali ne sai Allah ya baka ka auna tsakanin shi da wani waye fi ai kowa san Allah ba ma za iya haɗa shi ba amma saboda Allah ya baka dama kai amfani da hankalinka kai ma ka ɗana shi yasa zaka ji ya ce wato abin nan zaka ji Allah maɗaukakin sarki ya ce tsakanin za ka ja ce allahu khairun amma yushriku da allah da abun tarayya wanne ne fi alheri kaga wannan aika riga ka sani amma allah ba in kana da hankali wannan a fili yake amma wannan simple arithmetic din wanda baya da imani ba zai taba gane shi ba shi yasa zaka ji allah ya ce amman khalaqa samawati wal ard yanzu zaka iya kwatanta wanda shi ya halicci sama da ƙasa da kuma ya ce amman yujibul mutarra idza da'a da kuma ya ce amman yarzuqukum minas sama'i wal ard da kuma ya ce Allah ya tafa dan ayyukan da shi yayi sai ya ce to su kuma fa a ilahun ma Allah ina su kuma ina nasu aikin za ka iya nunawa ne ba za ka iya nunawa ba to amma wasu du'ani an toshe musu hanya ba za su iya ganewa ba wannan yana nuna yadda Allah maɗaukakin sarki ke fayyace gaskiya ga wanda yake da hankali wanda zai iya ganewa wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alim sai wanda ya gane shi ke iya ganewa wanda bai gane ba suddu an sabil an ga an batar da su akan tafarki wannan shi yasa zaka ji Allah yayi tambaya tsakanin ka kwatanta tsakanin shi da wani ba wai saboda su biyu comparables bane ba wai suna daidai da daidai bane a'a kai kanka ka san da cewa ba za ka iya kwatanta wannan da wancan ba ko a hankali ba ka me yasa za ka kwatanta su a ibada an fahimta kai kanka ka san kafi gunkinka alheri amma kuma ka ɗauki gunkinka kai shi can sama ya kaɗa shi da ubangijinka shi yasa Allah yake tambayan ku yace ai kai kana da kafa gunkin ka kuma fa alahum arjulun yamshuna biya shi yana da kafan da zai iya tafiya ne gashi nan kafan ma kai ka masa in ka sare kuma ka zai zauna da yake da kafar da ka masa ko ba zai iya tafiya ba am lahum aydin yabtishuna biya suna da hannu ne am lahum a'yun yubsirun suna da kuma su ido amma suna gani da shi am lahum adanu yasma'una biya suna ji ne kaga kai ma kafi gunkin ka amma bal zuyina lil ladina kafaru makruhum da yake an kawata musu wannan amma duk da haka sai ya tsuguna kuma yana ta roƙon sa yana taka akwai rashin hankalin da ya wuce wannan sannan waɗannan gumakan nasu Allah ya ce fa wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minni in ka zo ka ajiye masa abarba ko ka ajiye masa wani abu da kuda zai iya hawa yana ji yana gani ga kudan yana taba amma ba zai iya koran kudan ba sannan kudan ya tashi ba zai iya kwatowa ba kuma wannan kai kuma ka zo kana bauta masa wannan shi zai nuna maka tsantsar wauta da rashin hankali irin na masu bautar wani ba Allah ba ka san abu mamaki gare irin waɗancan akwai wanda suke bauta wa mutane a yanzu waɗancan abinda suka sassaƙa bishiya ne kuma sun san da gaske bishiyar nan ba sa laifin komi abinda suka sassaka dutse ne sun san waɗannan duwatsun ba sa komi kuma an ba su amana sun ce ba za su karɓa ba kuma suna da tsoron Allah lau an zalna hadal qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah kuma su duwatsu suna tsoron Allah da wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah suna tsoron Allah to kai kuma ka zo ka samu wani kafi wani ma kai ne ka zana hotonsa sai ka zo kuma kana roƙonsa kana masa irin yadda waɗancan suke wa gumakansu akan Allah sai su ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa muna bauta musu ne don su kusantar da mu zuwa ga Allah kai kuma sai ka samu wani ƙato mai ci ya sha yayi kashi irin ka ai gara waɗancan gumakan ma ba sa yi ba sa yin kazanta wannan inda zai kwana uku hudu bai wanka ban yazo ɗoyi zai rika yi amma kai kuma ka zo kana cewa shi ma yuqarribuna ila Allah zulfa shi zai kai mu wurin Allah ya cece mu yanzu da waɗancan da waɗannan wane ne bi rashin hankali ai karo wanda ya bauta wa itace akan wanda ya bauta wa mutum dan uwansa kuma bautar ba wai sujada bane ba ai ba na ai wa Allah muke sallah mu ba ma sallah ne mu ba ma kallon alqibla mu ba ma ce la ilaha illallah kuna faɗa mana amma me suke yi shine fad'uhum falyastajib addu'a suke yi sai su rika roƙonsu suna roƙonsu ko ba sa roƙonsu to wannan abun shine kafircin shine bautar ba wai dama ka yi masa sujada ka yi sallah raka a hudu ka masa shine bautar ba ko ka yi alola da sallah a'a idan ka zo bukata ne sai kana ji kamar yana da sa hannu a cikin bukatar ka wannan shine bautar duk duniya ba mai sa hannu akan a biya maka bukata sai Allah shi yasa Allah ce fad'uhu falyastajibu lakum ku roke su su amsa in za su iya ba su iya amsawa ba an fahimta Allah ya sa sannan daga cikin fa'idojin wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya ce waje alulillahi shuraka a kul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin min alqawl bal zuyina lil ladina kafaru makruhum wa suddu anis sabil wa man yudlil Allah fama lahum min had duk wanda Allah ya batar da shi ba ka taba iya sama masa mai shirya ba duk yadda kai duk yadda kai da su in ta haris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil duk wanda Allah ya batar da shi duk yadda kai kokari ba zai iya shiriwa ba ka gode wa Allah idan Allah ya sa ka gane tauhidi wannan simple arithmetic din kai ka gane shi wallahi wani ya kware ya haɗu amma ba zai taba iya gane wannan arithmetic din ba zai ce wannan wannan munkiri ne wannan bai gane bane matsayin wane ai su ne in ba a yi ta wurin su ba ta da a je wajen Allah Allah ba a zuwa masa ta windo sai an zo ta kofa wani shine kofan ha am tunabbihuna hu bima la ya'lamu fil ardi kuna ba wa Allah labari ne shi Allah ne nada shi ce muku gawa ne in Allah ne nada shi hatu burhanakum ku faɗa ina ne ina wasiƙar da yazo da ita daga wurin Allah yace ni ne Allah ya ko Allah ne yace ni ne na nada shi kuna fahimta da kyau Allah ya sa mu gane shi da Allah ya ce lahum azabun fil hayatid dunya irin waɗannan suna da azaba tun a nan duniya lahum azabun fil hayati duniya suna da azaba a wannan rayuwar ta duniya wal azabul akhirati ashaq amma haƙiƙa azabar lahira ta fi tsanani wa ma lahum min Allah min waq kuma ba sa da wani mai kariya wanda zai tsare su daga wurin Allah lahum azabun fil hayati dunya za a musu azaba kashi biyu ne shine ma'anar sa nu'adhibuhum marratayn za a musu azaba sau biyu ne lahum azabun fil hayati dunya a nan duniya za mu musu azaba azabar ta nan duniya shine jin kunya da wulakanci da kuma rashin samun hujja da kuma a wurin duk waɗanda suke da hankali da ilimi da ganewa suna ɗaukan su a matsayin wawaye su kuma suna gani sun waye ai ko wannan ma ya ishe ka azaba kafirai tsantsa su kuma waɗanda ba su ma yaudari kansu da sunan imani ba su kuma a zo yaƙi a ribace su a kashe su fariƙan taqtuluna wa ta'siruna fariƙa a kama su su zama bayi wannan shine azaban duniya daga cikin azaban duniya shine Allah ya ɗanɗana musu waɗansu abubuwa da za su rinka jin kunci a cikin duniya wa man ya'shu an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin tun anan duniya a kakaba masa shaytan ya hana shi sakat sannan kuma man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka al ma'ishatu danka shine lahum adabun fil hayatid dunya wal adabul akhirati ashaq rahila kuma a musu azaba da tafi tsanani ashaq bi ma'ana ashaddu wa asqal azabar da tafi nauyi tafi tsanani wa ma lahum min Allah min waq kuma ba sa da wani da zai iya zama musu waƙi allazi yaqihim min iqabillah wanda zai iya zama musu shamaki da katanga ya hana Allah kare musu azaba babu shi to me Allah ya ce a gaba
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار Allah madaukakin sarki yace masalul jannati allati wa'ida almuttaqun misalin aljannan nan wadda aka yi alkawarinta ga masu takawa ukuluha da'im abincin cikinta mai dawwama ne baya yankewa wa zilluha inuwar cikinta ma mai dawwama ce ba ta katsewa tilka uqubal ladina taqaw wannan abin da kaji shine makomar waɗanda suka yi takawa wa uqubal kafirin nar amma makomar kafirai kuma ita ce wuta Allah ka tsare mu da wannan makoma Allah madaukakin sarki bayan yayi magana akan kafirai da makomar su yace lahum azabun fil hayatid dunya azabar duniya wal azabul akhirati ashaq da azabar lahira sai Allah yace to ga kuma nan masu takawa dama al'adar alqur'ani ke in Allah ya faɗi nan sai ya faɗi wancan innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im sai kuma yace wal ladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim in Allah yace masu imani ga makomansu kafirai kuma ga makomansu fariqun fil jannati وفريق في السعيد إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم to shine Allah madaukakin sarki a nan bayan ya faɗi makomar kafirai sai kuma ya fara faɗan makomar mu'mini masalul jannati allati wa'ida almuttaqun bimana sifatul jannati wa haqiqatuha allati wa'adaha Allahul muttaqin kwatankwacin wannan aljanna in kuna so ku jita wanda Allah ya yi alkawarin ta wa masu taqawa Allah ya ce wa'idal muttaqun ba wanda Allah ya masa alkawarin tabbas akan aljanna sai mai takawa ce sa can gaba ce tilka uqbal ladina taqaw wanda yake da garanti da lasisin samun aljanna shine wanda ya takawa wane ne wanda ya takawa shine wanda ya imani kuma ya aiki na gari ya yi kokarin kaucewa mummuna ya kuma aikata kyakkyawa ya aikata kyakkyawa iya gwargwadon iyawarsa ya guji mummuna duk abin da aka hana shi ya kuma ji tsoron tsayawa a gaban ubangijinsa ya kuma bauta wa Allah yana mai kyautata tsammani da kyakkyawan fata da ƙaunar ubangiji da tsoronsa ya haɗa duka biyu wannan su ne masu takawa to Allah ce aljanna tasu ce kuma aljanna a wurinsu alkawari ne Allah ya yi alkawarin aljanna kuma alkawarin Allah babu saɓawa shi yasa malamai suka yi ittifaki cewa idan aka zo maganar aljanna to alkawarin Allah ne na tabbas duk wanda ya yi imani ya yi aiki nagari to tabbas sai ya shiga aljanna ku gane wannan magana duk wanda ya yi aiki nagari bayan ya yi imani to tabbas ne saboda in bai shiga aljanna ba Allah ya karya alkawari Allah kuma baya karya alkawari amma shiga wuta wannan kuma yana babin mashi'ar Allah da ƙudurarsa mutum zai iya yin laifin shiga wuta kuma a je a fasa ba a sa shi a wutan ba duk laifin da mutum ya aikata in dai ba in dai ba kafirci bane to in Allah ya ga dama zai fasa kona shi ko da da ya rubuta sunansa a cikin yan wuta har aka je lahiran ma list din sa yana cikin yan wuta a ranar kiyaman Allah yana iya canzawa sai ce a kai shi aljanna shi shiga wuta ba alkawari bane sai wa kafirai amma shiga aljanna alkawari ne wa muminai duk wanda kaga bai shiga aljanna ba to bai cancanta ba ne amma duk wanda ya shiga Allah baya fasawa duk da Allah ya rubuta ka a cikin sunan yan aljanna to babu wata rana kuma da Allah zai zai goge saboda in ya goge ya karya alkawari Allah kuma baya karya alkawari amma in ya sa sunan ka dan wuta sai ya goge ba karya alkawari ba yayi karimci ne Allah kuma bai karimci kuna fahimta da kyau to shi yasa Allah ya ce masalul jannati allati wu'ida wannan kaɗai ya ishi mumini ya ji daɗi ya gode wa Allah ya tsaya ya yi aiki na gari daidai gwargwado saboda aljanna tabbas ne akan duk mai imani amma wuta ba tabbas bane akan dukkan mai laifi a'a dukkan kafiri wuta tabbas ne amma dukkan mai laifi wannan ba ba ba yanke bane akwai masu laifi da yawa da za su ji Allah ce duk an fasa ku je ku ci arziki amma ba mutum ɗaya da zai zo ya cancanci aljanna ko da da ƙwargwadon takulat mawazinuhu ne an zo aunawa ga laifi ga aikin kirki sai suka zama daidai sai aka ƙara ɗan kaɗan sai aikin kirki sai ɗan yi haka kaɗan takulat mawazinuhu to fa huwa fi ishatin rabiya duk sauran laifin sai Allah ya zubar da shi sai ce an fasa jika aljanna saboda aljanna alkawari ne don haka mu kwaɗaitu akan tsananin ƙaunar wannan aljannar kuma ka yi iya ƙoƙarinka a kan sai Allah ya maka alkawari domin in ka samu Allah ya maka to Allah ba zai fasa ba ku lura a nan Allah ya ce alkawari kuma ya ce masu takawa to wannan alkawarin yana da yana da sharaɗin cewa sai ka zama mai takawa takawa kuma ita ce a wani wuri Allah zaka ji ya ce amanu wa amilu salihat tun daga farkon qur'ani wa bashiril ladina amanu albishir ne Allah ya ce a gaya muku wa bashiril ladina amanu wa amilu salihat أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ذاك الله شيء أي البشر أو سورة لكم سي الله يتشوى الكوالين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبداً wa'dallahi haqqa Allah ce alkawarin Allah ne na gaskiya wa man asdaqu min Allah kila wane ne yafi Allah gaskiyar magana babu shi suratul ma'ida ma wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun na'im walladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim wa'adallahu alkawari ne والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بيان الله جمع آية قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات سورة التوبة الله يأي الكوري ومؤمنين ماذا دا مؤمنين ماتا تاردا ستفي الجنة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم هنا دوك الكوري الله Allah ce a yi albishir bayan ya ce a yi albishir kuma ya ce a ce muku alkawarin Allah ne Allah can gaba ya ce laki ne lazina takaw wanda suka yi wannan takawar wu'idal muttaqun da kuma wato tilka uqbal ladina taqaw sha Allah ce lakin ladina taqaw rabbahum lahum ghura ka ga waɗanda suka yi takawa cewa suna da waɗansu gidaje a cikin aljanna min fauki hagura benaye gida saman gida mabniya waɗanda an riga an gina su tun tuntunin ba sai ka je kana jira a gama aikin ba kana cin gyaran su an gama ginawa tajrimin tahtiha al-anhar koramu suna gudana a ƙarƙashin su wa'adallah Allah ce alkawarin Allah ne la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah baya kare alkawari haka muminai ku gode wa Allah kuma albishirin ku da wannan alkawari na Allah shi yasa Allah ce fastabshiru albishirin ku bi bai'ikum alladhi bay'atum bi da da wannan ciniki da ke tsakanin ku da Allah shine tilkal jannatul masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun sai Allah ce ukuluha da'im abin da yake cikin ta na abinci da abin sha bi ma'ana ma'kulatuha wa mashrubatuha da'ima abin da ke cikin su duka la maqtu'atin wa la mamnu'a ba abin da za a yanke wata rana a ce ya kare ko ku jira sai an sake supply wala mamnu'a ba abin da za a kawo kuma a ce banda wannan kar ku taba wanda bai zo ba wanda ya riga ya zo ba za a ce ya yanke ba wanda ya zo kuma ba za a hana ka tabawa ba shine la maqtu'atin wa la mamnu'a shine ma'anan ukuluha da'im abincin cikin aljanna mai dawwama ne wa dhilluha hutun cikin aljanna ma bi ma'ana wa na'imuha ko kuma azillu ala haqiqati asalin inuwa saboda cikin aljanna ba rana kwata-kwata la ya rauna fiha shamsan ba rana a cikin aljanna wala zam harira ba sanyi mai tsanani a cikin aljanna kai sanyi bai dame ka ba zafi bai dame ka ba sai dai zilluha shine ma'anan wa zillin mamdud Allah ce da wata inuwa mai kakkiya inuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata inuwa ta bishiya guda daya wadda take kadawa tana bada iska wadda inda mutum mahayi mai iya gudu akan ingarman abun hawa zai yi gudu daga farko zuwa sa zai yi shekara ɗari bai gama ƙure bishiyar ba wannan bishiyar tana kaɗa haske tana kaɗa ƙamshi tana kuma ba da music kala-kala da kowace irin melody haka bishiyoyin cikin aljanna suke shine wa zilluha inuwar cikin aljanna kenan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce in ka leƙa cikin aljanna ka ga 'yan aljanna wa idara aita tamma ya ce da za ka leƙa cikin aljanna ka ga abin da ake ciki ra'aita na'iman da za ka ga inda ake hutu wa mulkan kabira da za ka ga inda ake mulki na ƙasaita Allah ka ba mu aljanna aljanna ta fi ƙarfin wasaftawa sai ɗan iya abin da Allah ya gaya mana kawai amma haƙiƙaninsa wallahi sai wanda ya shiga ya gani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kai ziyara aljanna in ya gani in ya fito baya iya faɗan menene hakikanin abin da yake ciki saboda da me zai kwatanta a duniya babu irin sa Allah ya ce a'addattu li ibadi na tanadar wa bayina a cikin aljanna ma la aynun ra'at ido bai taba ganin irin sa ba wala udhunun sami'at kunne bai taba ji ba duk yadda zaka iya kwatanta wani abu don mutum ya gani sai ka ce kamar in dai dan adam in dai ido ya taba gani babu shi wala udhunun sami'at ko duk wani abu da ke maka daɗi in ka ji a kunnenka baka taba jin abin da ya kai abin da ake jin daɗi a cikin aljanna ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce wala khatara ala qalbi bashar ba ma ido da kunne kawai ba zuciyarka ma ta dan tuna da shi ma zuciyarka bata kai bata da capacity da za ta iya tuno abin da yake cikin aljanna sai dai ta tuno wani abu daban amma ba na cikin aljanna ba shi yasa yan aljanna idan suka shiga za su ga wani irin abu ne da ba abin da za su iya sai dai kawai su ce alhamdulillahi alladhi hadana li hada ba abin da za su iya cewa wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah za su ce Allah ne wa auratana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha Allah ya ba mu gadon aljanna ne kawai ba saboda mun duk wanda ya ci gado yayi aiki ne akan gado na ce wani ne ya gama shi kawai an mutu aka bar matsa ya ci bagas to haka yan aljanna za su ce an ba mu gadon aljanna ne kawai ba don aikin mu ba inda a ce an saka maka ne kai ne kai aikin da ya cancanta a baka kenan amma duk wanda ka ji ya gada to ulaika humul warithuna yan gado ne yan cin bulus duk wanda ya shiga aljanna kawai zai ci bagatsi yanzu a nan duniya kadai in Allah ya tashi saka wa wani za ka ga sakayyar ta wuce iya tunanin dan adam to don Allah sakayya irin ta lahira fa kuma ranar da ku Allah maɗaukakin sarki zai ce yau za ku ga karɓar baki Allah zai muku karɓar baki kuma a cikin aljanna za a yi karɓar bakin to shi yasa kawai Allah ya ce ukuluha da'im abinda za ku ci a cikin ta dawwamamme ne abinda za a ci da abinda za a sha da taɓa kalashi da tanɗe-tanɗe da lashe-lashe da makulashe duk abinda kake tsammani ɗan adam bakinsa yana so ya taɓa akwai a cikin aljanna kaga na adam ko bakinsa yana son daɗi sai dai a dole likita ya hana shi kawai yana ji yana gani yana cizon yatsa to an je lahira babu wani abin da za a ce maka nan karka taɓa shine ma'anar la maqtu'atin bai yanke ba balle ka ce kai talaka ne baka da shi wala mamnu'a ba ka zama irin mai kuɗin da gashi amma an hana shi ci ba akwai kuma ka ci abin da kake so shi ne ma'anar ukuluha da'imun wa zilluha Allah maɗaukakin sarki a cikin aljanna ya gaya mana abubuwan ci na cikin aljanna kala-kala abin da ya fi komi ɗauke hankali a cikin aljanna Allah ya gaya mana kayan marmari kala-kala wa fakihatin kathira mai yawa wa fawakiha mimma yashtahu duk abin da kake marmari zaka ganshi Allah ya gaya mana nama kala kala a cikin aljanna wa lahmin mimma yashtahu nama duk wanda kake sha'awa na ko menene zaka samu sannan kuma ya gaya mana cewa akwai naman tsuntsaye kala kala wa lahmi tayrin mimma yashtahu sannan Allah ya gaya mana akwai naman kifi kala kala kai ya tabbata ma a cikin hadisin Anas dan Malik cikin Bukhari da Muslim lokacin da Abdullahi ibn Salam ya zo tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba Yahuda yace zan tambaye ka tambayoyi idan ka amsa ka canka ba wanda ya san amsar su sai Annabi in ka canka zan zama zan zan zan zan maka zan bi zan yi imani da kai mecece tambayar ka yace menene ma awwalu ta'ami ahli janna menene farkon abincin yan aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ziyadatu kabidil hut ziyadatu kabidil hut hantar kifi ƙarin nan na jikin hantar kifi na cikin aljanna shi za a basu akwai ni kifi a cikin aljanna Allah yana ta goya shi saboda yan aljanna sai an jira ranar kiyama sai a yanka kifin na wato hantarsa wani zai ce guda ɗaya zai ishe mu zai ishe ku banda haɗama duk zai ishe ku to ziyada ka san shi hanta a wuraren da yake da dan dan abubuwa masu tauri a ciki to banda shi ziyada abin da yake saman inda yafi ko ina dadin wanda bai da wannan abin da zaka tauna ka ji ka tofar ko ka ji kana banda shi ba hantar bane ziyada iya karin kadai shi za dauka fefesu za a yi gashi za a yi dafawa za a yi Allahu a'lam amma haɗin cikin aljanna ne sai ya ce shi za a fara ci in aka zo karban mutane kenan saboda za a yi waliman shiga cikin aljanna duka sai a haɗu sai a yi liyafa tare to wannan abin shi za a yi sabin ɗin mutane su ci to shine aka ce menene kuma za su fara sha zai ce ainan fiha tusamma salsabila wani abin sha ne wanda asalin siffarsa sai mutum ya je ya gani kawai Allah madaukakin sarki ya ce wa yusqawna fiha kasan kana mizajuha zaljabila a cikin aljanna za a shayar da mutane wani abin sha wanda ingredient ɗin da aka sinadarin da aka hada da shi da jinja aka hada jinja irin ta cikin aljanna wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila sai Allah ce aynan fiha shi zanjabil nan da kake ji wata mabubbuga ce da take fitar da wani abun sha to samma wanda sunansa salsabil shine larabawa suke cewa an kaji an ce salsabil suka ce abun sha ne wanda in ka dora akan harshen ka zaka ji kamar karka haɗe don tsaban daɗi in ka zo haɗewa sai ka ji shi sa'ihul lisharibin ya fi komi daɗin wucewa ka taɓa ɗanɗana irin wannan ko a cikin abin shan duniya in ka sha wani abu zaka ji ya zauna ya dace da bakinka bakinka ya karɓe shi to shine ma'anar salsabil duk abinda balarabe ka ji ya bashi wannan sunan suka ce da salsal da salsal da salsabi duk wannan ma'anansa ɗaya ne bi ma'ana abinda za ka sha ka ji shi ya zauna ya maka daɗi a bakinka to Allah ya ce shi ne abinda za a ba su shi sha in sun ci wannan daga baya kuma sai a shiga a ce kowa ya ta kansa ya ci abin da yake so kuma aka tashi aka shiga aljanna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa zai gane gidansa ka dubi yawan mutane a cikin aljannan nan ba wani maganan warwasu ba wani magana wani ya shiga gida ba wani magana a bata yace za ku gane gidanku kamar yadda in an tashi a juma'a kowa yake gane gidansa baya shiga gidan wani in ka zo dawa daga juma'a ka taba dawa ka bata ka shiga gidan wani kana zuwa kawai saboda a haɗe ne ba za ka shiga aljanna a ba kauye ba balle ka zo kana ta tambaya ta ina ne kawai za ka ka miƙe hanyar gidanka ne ukuluha da'imun wa zilluha tilka uqbal ladina taqaw Allah ya ce wannan shine makoman wanda suka yi takawa wa uqbal kafirina nar amma makomar kafirai kuma ita ce wuta Allah ka tsare mu da wuta abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh